الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا رانا الخميس sha biyu ga watan rabi'un al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da hudu ga watan tara shekara 2025 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna nukhbatul fikar wallafar alhafiz ahmad ibn hajar al'askalaniyu rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na sha takwas idan ba manta ba muna nan cikin alkhatima wato littafin ya kai ƙarshe amma saboda gogewa da tumbatsa da malin yake da ita akan fannin to shi ya samu ƙaddima ɗin sai ya ƙunsa mata wasu abubuwa da suka zamo wajibi ga malamin hadisi ko ɗalibin ilimin hadisi ya san su wanda wannan yana daga cikin albarka da ake samu duk sanda zaka karanta littafi to ana buƙatar na farko ka samu littafin da malamin da ya rubuta shi wato imam ne a wannan fannin ba ɗan jigare-jigare ba ne wato dole in ana kawo malamai a wannan fanni to dole a sashi tun ana magana akan ilmul hadith riwayatan wa dirayatan to dole a sa shi ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala musamman cikin malama hadisi waɗanda suka zo daga baya-baya yawo wato ka gani saboda su duk abin da za su yi ƙoƙari su rubuta to za ka ga akwai ta haƙiƙi kuma akwai ilimi a ciki ga shi littafi ne takaitacce amma kowa da jin yadda ake bayanin abubuwa to ka san mai magana ɗin masanin abin ne to shi ne da ya zo ƙarshen littafin sai yake bayani akan wasu fa'idodi ko ƙa'idodi a to za mu tashi inda yake cewa faslun wa minal muhimmi ma'arifatu kunal musammaina to faslun ai haza faslun wannan wani fasali ne da yake ƙarƙashin ita wannan muƙaddima ɗin da malam ya kawo malam yake cewa wa minal muhimmi yana daga cikin abin da yake da mahimmanci ga malamin hadisi ko ɗalibin hadisi ma'arifatu ya san kunal musammaina wato kuniya ta wasu waɗanda suka shahara ta fuskar sunayensu a za ka ga daga cikin rijalul hadis a yake su larabawa sun ba abin da ya shafi kuniya muhimmanci idan an ce kuna to jam'i ne na kuniyatin ko kuniyatun idan an ce kuniya wato shine duk wani lafazi suna cewa ma suddira bi abin au umin duk wani abu da aka fara shi da lafazin uba ko uwa to shi ake kira kuniya kama a ce abu fulanin ko ummu fulanin Hmm? No. abu muhammad abu abdullahi abu abdurrahman da sauransu ummu abdullahi ummu abdurrahman to wannan shi ake kira kunya to laraba sun ba shi mahimmanci shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana a kan wannan shi yasa shi ma yake da kunya da abul qasim abul qasim ko? to kaga wannan kunyar sace eh to kuma galibi zaka ga su rijalul hadis din mutum ko da ba balarabe ba ne to za ka ga alakarsa da ilimin larabci ya tasirantu da wannan shi ma ya zama yana da kunya to cikin su rijalul hadis marwaita hadisi a za ka samu akwai masu wannan banda sunansu na yanka e, to akwai waɗanda sun shahara da sunayensu amma ba su shahara da kunya ba kunyar tasu sai ɗaiɗaiku suka santa to shi yake magana a wannan gaba cewa duk wani wanda ya shahara da sunansa yana daga cikin almusammaina wanda aka sa masa suna kuma sunan nasa ya shahara kuma yana da kunya to ya kokari ka san wannan kunya ne me hikima me fa'ida saboda ta yiwu a inda za ka ga an ambace shi da sunansa to wani rawi in ya zo sai ya ambace shi da kunya ɗinsa to kaga in baka san kunya ba ba za ka ɗauka cewa wancan ba ne kila sunansa muhammad an yi masa kunya da abu abdullah amma ya fi shahara da muhammad ɗin to sai wani rawi ko kuma wani ɗalibi daga cikin ɗalibansa ko wani malami da ya tashi ambatarsa sai ya ƙi ambatar sunan nasa wanda da shi ya shahara sai ya ambace shi da kuniyarsa ya ce haddasani abu abdullah to ko da ka san cewa ya yi karatu wajen wancan in ba ka da hakikanin sanin cewa fa a wannan kuniya ya tasa ce a ne masa kuniya shi wancan muhammad din da abu abdullah saboda haka shi din ne to rashin sanin wannan sai ya sa idan ambaci mutum da kuniya din ba za ka iya gano cewa shi na ba saboda ni shaharar da ya yi da sunansa eh to akwai waɗanda za ka ga sun shahara da ainihin sunayensu suna da kuniya amma kuniya kuma ba su shahara da ita ba eh ɗalibansu da suke karɓa hadisi ko riwaya daga gare su to ba su cika ambata kuniya ɗin ba sai dai su ambaci sunayen nasu yana da muhimmanci yana da matukar muhimmanci gare ka kai ɗalibin hadisi ka san wannan abin da dai ake bukata gare ka duk sanda aka ambaci mutum to kai tsaye za ka iya gane waye sunansa aka ambata kuniyarsa aka ambata laƙabinsa aka ambata ko nisbarsa aka ambata dama waɗannan abubuwa guda hudu su ne duk sanda za a ambaci mutum to ba zai ƙetare waɗannan abubuwa guda hudu ba ko dai ambaci sunansa na yanka wanda aka zana masa eh? ko kuma kunyarsa abu fulanin misali ko kuma lakabinsa kila ana masa lakabi kila badaruddini eh ko jamaluddini ko shahabuddini da sauransu irin waɗannan alƙab ɗin eh ko wani suna dai da za a samu tun a matsayin lakabi ko kuma nisba shine a jingina shi zuwa garinsu ko yawwa kila ɗan kabi ne sai a ce alkabawiyu alkanawiyu almakiyu almadaniyu alkufiyu albasariyu to nisba kenan shine a jingina mutum zuwa ga garinsu ko kuma wata sana'a tashi wadda ya shahara da mi da ita eh to waɗanga abubuwa guda hudu yana da kyau kowane rawi in yana da su ka san su ka san sunansa na yanka ka san kuniyarsa ka san laƙabinsa ka san nisbarsa in yana da eh in kuma bai da su gaba ɗaya wani sashi yake da su to kai kokari ka mi san su eh to harkar ilimin hadisi ba harka ce ta ragganci ba eh ilimi ne mai matukar wahala kuma shi yasa wasu malamai ke cewa wato ilimi ne na mazaje ba yan daudu ba duk wanda dan daudu ko mai ɗabi'a irin ta mata to zai zama ma ɗalibin hadisi ba ballantana malami sai an tahi tsaye sai ce wa asma'il mukannaina haka kuma yana daga cikin abin da yake da mahimmanci shine sanin sunayen waɗanda su kuma suka shahara da kunyarsu eh aka san wancan da ya gabata shi wannan yana da suna yana da kunya amma ya fi shahara da kunyarsa an gane yauwa yanzu kamar abu huraira me sunansa ibn sahar to amma kaga bai shahara da wannan ba sai shahara da me abu huraira to cikin marwaita a layin tabi'ai da tabi'u tabi'i na taba'ul atba da sauran dai har zuwa zamanin ƙarshen ruwaya zaka samu akwai masu wannan eh akwai suna akwai kunya amma ko ba ba shahara da mi ka gani ko yawwa to ka gani irin su al-bukhari eh to shi ai a kaga yana wancan layin na farkon eh tunda shi kaga kunya su abu abdullah sunansa menene ko mu ce nisbarsa ko lakabinsa sunansa muhammad eh to za mu zo kan layin shi kuma lakabi ko nisba ɗin to nan muna maganar mutumin da yake da suna yake da kunya amma kuma ya fi shahara da kunya ɗin bai shahara da suna ba to shi ma ka sani kamar wancan na farko da ya gabata wanda yana da kunya yana da suna amma ya fi shahara da mi da suna to do akwai su sai ce wa manismuhu kunyatuhu kai haka yana daga cikin abin da yake da mahimmanci sanin wanda sunan nasa wato shine kunyarsa eh sunansa shine kunyarsa yauwa za ka samu wasu yanayin sunan nasu irin su abubakar to za ka ga shi ne dai sunan na yanka shi ne matsayin kuniya kuma shi ne matsayin suna to akwai wanda a haka daga cikin wato marwaita irin su abdurrahman da abin nan kai abu abdurrahman da makamantansu to wasu in sun tashi saka ma 'ya'yansu suna to sai su yi amfani da sunan da yake da siga ta kunya ɗin abu fulan abu fulan abu fulan abu fulan kuma sunan dai ne nashi na yanka to daga cikin marwaita akwai waɗanda a haka duk da an ce ba su da yawa wahum qalilun su sun yi karanci a cikin rijalul hadis to sai ce wa man ikhtulifa fi kunyatihi da kuma sanin wanda aka yi saɓani a kan kunyarsa e to wannan kam suna da yawa a cikin mazajen hadisi za ka ga wani ana ta saɓani a kunyarsa kamar usama ibn zaidin ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce kunyarsa abu muhammad wasu malamai suka ce a'a ba abu muhammad a kunyarsa ba abu abdullah wasu suka ce abu kharija hmm? to haka aka yi ta saɓani e, babu uh, wato ittifaki akan abu ɗaya e, wasu malamai sun ce kunyar saka ba wasu kuma sun ce kunyar saka ba ta yi wannan ya samu asali kila ya zama yana da kunya ɗin da yawa akwai wanda shi yana da kuniya biyu aka kira shi abu kaza kuma a kira shi da abu kaza eh to kowa in ya tashi sai ya ambace shi da abin da ya zo masa da tarihi dangane da shi to in ma mutum akwai sabani akan kuniyar sa to sai ka sai ka sani eh wanda shi wannan yana da yana da yawa kware da gaske eh akwai ma wani malami da ake kira Abdullahi ibnu Atta ibnu Atta'in al-Harawi shi har littafi ma ya rubuta akan wannan fannin ya tara rijalu na hadisi waɗanda aka yi ta saɓani akan kunyarsu an gani? to sai mala ya ce wa man kasurat kunahu akwai wanda shi kuma kunyar tasa ta yawaita shi ba saɓani ba ne yana da kunya da yawa a harkar sunansa eh suna cewa kamar ibn jiraijin eh shi yana da kunya biyu yana akan kira shi da abul walidi akan kira shi da abu khalidin to duk kunyarsa ce eh tunda shi musulunci bai sanya ka'ida cewa dole sai kunya ɗaya zaka abin nan ba kamar yadda a suna ba dole ne ka takaita akan suna ɗaya ba eh an gani za ka iya zamowa da suna uku eh, ba dole ne a sama suna ɗaya ba eh, za ka iya sama ɗanka suna muhammad ka sa mai suna kuma abdullahi ka ƙara da abdurrahmani eh, duk sunayensa ne A, to in ba in ba amfani da su me yasa an ka ce ana sa ai don an yadda ai amfani da su shi yasa aka ce a sa to haka nami da dalisi nami to me zai kawo ta dalisi an gwada ta dalisi ai ai kamar yadda za ka samu mutum yana da alƙab da yawa eh sun haura biyar kuma don nasa ne ko ba haka ba yanzu kamar shi a sheku usmanu za ka gaida da sunaye da yawa amma sunansa na yanka usman amma kuma bai shahara da shi ba za ka kai wasu almujaddid suke kiransa wasu a shehu kawai shi yasa tun daga zamaninsa in aka kira wani a shehu to za ka ga yana komawa ne zuwa ga shi a shehu usman duk wasu da kake ji ana cewa wani shehu shehu shehu tadi ya saba asali ne daga wancan sannan yana da suna nurul zamani yana da suna shekul islami kamar yadda a shehu abdullahi ya ambace shi da haka a taziyinul warakat haka ɗansa muhammadu bello infaqul maisuri su ne masa suna da shekul islami sai na ta dalisi yanzu sai ka ce tunda an samu wannan sai a samu ta dalisi akan dan fodiyo ai kaga an samu ta dalisi shine rashin bincike da rashin ilimi shi ke kawo ta dalisi kuma galiban ta dalisi ai yana aukuwa ne da ganganci abin da ka sani sai ka ɓoye ba wai rashin sani ba abin da ka sani sai ka ɓoye shi sai ka ambaci wani abu wanda ba a sani ba to wannan kuma an raga an sani an sanya me? abu muhammad kuniya? mutane da su san eh eh eh to ai sai su yi tambaya fasalu ahalar zikiri yanzu an zo an ce maka wani na neman ka kai baka san shi ba me za ka yi ai babu wata wahala in mutum ya faɗi abin da kai baka sani ba me za ka yi yawa wani da ka ce ma wani da allawa ake kira hakan sai ce ai wani dai da ka sani wanda ake ce maka abu shi ke ka samu ilimi ko baka samu ba babu wata matsala yi to saboda haka wa man kasurat kunahu a sai ce aunu utuhu ko kuma ya zai yana da laƙubba da yawa kamar yadda muka faɗa a kan shi a shehu usmanu a ɗan fodiyo to za ka ga cikin marwaita akan samu wannan wani yana da laƙubba da yawa shine nu'ut jam'u na'at shine a siffanta mutum da wata sifa da shi asalin ba sunansa ne na yanka ba kamar su tari za ka ga wani zubin kuma sai ka ga ya rufe ma sunan yanka ɗin to su dun laraba dai suna ba waɗannan abubuwa muhimmanci abin da ya shafi lakabi abin da ya shafi kunya abin da ya shafi suna abin da ya shafi nisba to mu yanzu ne za ka ga ba mu cika damuwa da wannan ba kuma su da inda an bi ka'ida ko shi lakabi inda ba wata mummunan ma'ana gare ba ba wani ishkali ko sun kai goma ba matsala shi suna bai da iyaka kawai dai ka sa mai kyau wanda yake da ma'ana wanda shari'a ba ta suka a kansa kaga babu wata matsala in ka tashi kaga kowane sai ka kira mutum da shi ba matsala sai ce wa man wafaqat kunyatuhu isma abihi haka kuma yana daga cikin abin da yake da muhimmanci ka san wanda kunyarsa ta yi muwafaka da sunan mahaifinsa eh wato kunyarsa ta yi a sunan da aka yi amfani da shi aka yi masa kunya da shi kuma shine sunan mahaifinsa kila shi sunansa abdullahi sunan mahaifinsa muhammad sai aka yi masa kunya da abu muhammad kuma kamar shi dan fodiyo din aga sunan mahaifinsa muhammad amma kuma kunyarsa kuma abu muhammad eh abu muhammad usman ibnu muhammad to cikin marwaita akwai waɗanda a haka sai ka san wannan eh kamar irin su ishaku abu ishaq wannan an gane ko kaba abu ishaq ibrahim wanda sunan mahaifinsa kuma ishaq almadani wanda yana ɗaya daga cikin atba'u tabi'ina da aka samu daga baya to sai malam ya ce wabil aksi ko kuma akasin abin da aka ambata akasin abin da aka ambata wato a baya me ya aka san abin da aka ambata hmm? shine sunansa shine kunyan mahaifinsa shine aka san abin da aka ambata abin da aka ambata a baya kunyarsa shine sunan to me aka san wannan sunansa ya zama kunyan mahaifinsa eh kamar ishaqu ibnu abi ishaq as-sabi'i wanda ya shahara kaga sunansa ishaq amma kuma sunan kuma shine kunyan mahaifinsa abu ishaqa eh to duk akwai wannan au kunyatuhu mala yace ko kuma kunyarsa kunyata zaujatihi eh wato da shi da matarsa duka suna amfani da kunya daya kama abu ayyub al'ansari ɗaya daga cikin sahabba a dabi sallallahu alaihi wasallam aga kunyarsa abu ayyub to matarsa ma kunyarta ita ma ummu ayyub ummu ayyub to shi ma duk akwai wannan eh abu salama ummu salama suna nan da yawa sai ce wa man nusiba ila gaira abihi haka in ma an jingina mutum zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba to shi ma ka sani akwai daga cikin rijalu waɗanda za ka ga an jingina su da sunayen wasu mutane daban kama almikidadu ibn al-aswad aga mashhur yawwa to shi al-aswad din nan ba mahaifinsa bane an gane ba mahaifinsa bane sunan mahaifinsa amru amru eh to shi al'aswad din kamar yare ne shi ne ya tashi a gidansa kuma yana kula da shi da sauransu har ya rike shi kamar matsayin ɗa to kawai sai aka dinga jingina shi gare shi eh kamar yadda aka dinga cewa zaidu ibnu muhammad eh to ka gani eh to in ma mutum na da wannan dai ka sani saboda kada wata rana a cire sunan da ba na babansa ba a jingina shiga na babansa sai ka rikici sai ka ɗauka ko wani ne daban amma in kasancewa a dama ai sunan da ya shahara da shi wanda ake jingina shi zuwa gare shi ba na mahaifinsa ba ne yawwa kuma ka san hakikanin me sunan mahaifin nasa to kaga duk sanda ka gan shi a cikin isnadi to za ka iya gane cewa eh wancan dai ne yawwa almiqdad wanda ya shahara da ibn al-aswad to sai ka gan shi nan ya zo eh da kuma ibn amr wanda amr din shine sunan mahaifinsa na hakika eh na yanka au ila ummihi ko kuma rawi wanda aka jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa daga cikin ruwatu akwai waɗanda ba su shahara da ambatonsu zuwa ga iyayensu maza ba akan jingina su zuwa gawa hmm? iyayensu mata kamar ismailu ibn ulayyata to zaka ga ma ya fi shahara da ibn ulayya to ulayya ɗin ai mahaifiyarsa ce an gane mahaifiyarsa ce eh sunan mahaifinsa ibrahim ibrahim amma sai shahara da yawwa ulayyata mm, sunan mahaifiyarsa kenan au ila gairi ma yasbiqu ila alfahmi ko kuma aka jingina rawi zuwa ga wani suna wanda ba shi yake fara zuwa a kwakwalwa ba eh misali sai aka jingina mutum kila ga wani gari aka ce da shi alkufiyu to kaga almutabadiru ila zihini za a dauka dan kufa ne to sai zan ashe ba dan kufa bane ziyara ta kawo shi sai ya zauna a kufa din yayi mu'amala da su daga baya sai ya bar su to saboda wannan zaman da ya da su da aka tashi ambatunsa sai aka jingina shi ga garin saboda yan wannan alaka an gane wannan ya alaka da ta shiga tsakaninsu eh kamar yadda ya faru ga sulaimanu taimi sun ce baya daga cikin banu taimi an gane ya zauna a cikinsu ne kawai sai aka jingina shi zuwa ga banu banu taimi ɗin sai aka kira shi da sulaimanu taimiyu to dai yana da kyau ka san wannan fa saboda wata rana za a mayar da shi zuwa ga garin shi na asali an gane sai a jingina shi zuwa ga can to kaga in baka da ilimin sanin cewa wannan da ya shahara da shi ga dalilin da yasa aka jingina shi sai ka rikici sai ka ɗauka wancan ai wani ne idan ba alhali ko mutum ɗaya ne kila makiyun ne na aka haife shi dan ya abin nan da sauransu sai wani dalili ya sa shi ya je kufa ɗin ko neman ilimi ko kuma dai wata alaka ko ta kasuwanci ya ɗan shaƙu da su kawai sai suka dinga jingina shi suna ce mai alkufiyu a yanzu za ga irin ɗaliban da suke zuwa karatu waje sai ka ji an cewa na ya yi madaniyu ne ko almakiyu ko almisiri yau to kaga wannan nisba ce are ba ba ta asali ba ce kuma alhali ɗan najeriya ne to wannan yana hana wata rana a jingina shi ga najeriya a ce an nijeriyu to kaga in ba ka da masaniya cewa a'a ilimi ya je nema masar shi yasa sai aka kira shi da almisri sai wata rana ka gan shi an ce an nijeriyu to sai ka ɗauka wani ne da daban to wannan shi ma yana faruwa a cikin marwaita to yana da kyau ka san wannan idan an jingina rawi zuwa ga abin da ba shi yake zuwa ga kwakwalwa ba eh kamar a jingina mutum zuwa ga wata sana'a eh to duk yana daga cikin irin wannan gaba a ce mutum da alhazza'u mai gyaran takalmi eh to yana yiwa shi ba sana'a teta ba eh yana yiwa kawai alaka ya da su ko makwabtaka ko wani abu to saboda shakuwa ta da su sai ne amma kana ji za ka ɗauka shi ma gyaran takalmi yake yi to duk akwai ire-ire wa'annan abubuwa waman ittafa qasmuhu wa ismu abihi wa jaddihi haka in kuma rawi da sunansa da sunan mahaifinsa da sunan kakansa iri ɗaya ne shi ma ka sani daga cikin marwaita akwai wannan kamar jikan ɗan sayi da na ali alhassan to shi alhassan ibnu ali ibnu abi talibin yana da jika wanda ake kira alhassan an gane sannan kuma yana da ɗa wanda ake kira kuma alhassan to shi wancan jikan in ya tashi dama yana da ruwaya ga mahaifinsa alhassan ɗin shi ma yana da riwaya ga mahaifinsa alhassan ibn ali to a isnadi sai ga an ce anil hasani ibn al-hasani ibn al-hasani ibn abi talib to kaga al-musalsal kenan wannan shi ake kira da al-musalsal eh to akwai waɗanda a haka daga cikin marwaita yana da kyau a duka duka ka san wannan eh an gane ko don kaka samu rudu to wannan shi ne to shi ne wa jaddihi da kakansa ɗin da sunansa da sunan mahaifinsa da sunan kakansa duka sun zamo iri ɗaya wannan yana da yawa sosai a fannin hadisi a wismu shaikhihi wa shaikhi shaikhihi fasa'ida ko kuma a da sunansa da sunan malaminsa da sunan malamin malaminsa fasa'ida ko abin da ya sama malamin malamin malamin malamin malaminsa to duk wannan an samu shi da sunansa da wanda ya karbi ruwaya da gare shi iri ɗaya ne haka malaminsa shi ma ga wanda ya karbi ruwaya da gare shi shi ma sunansa ɗaya to haka za ka ga ai ta samun tasalsuli ai ta samun tasalsuli ai ta samun tasalsuli eh ina misali suka ba da misali kamar imranu ibnu imran ibnu imran kaga uku kenan to shi imran na ƙarshe sahabi ne shine ibranu ibnu husayn sahabi ne to yana da ɗalibi da ake kira imran yana da kunya da abu raja'in al'utsaridiyu ɗalibin sani shi kuma yana da ɗalibi imran shi kuma ya shahara da alƙasir laƙabinsa kenan imran al-qasir ana faɗan wannan to kasan ba malaminsa ake nufi ba ba malamin malaminsa ake nufi ba to duka yin an samu wannan isnadi ka sani saboda kar ka samu rudu wani lokaci yawwa sai ka ɗauki imrana malami ka bashi matsayin ɗalibi wanda ɗalibi ka bashi matsayin to kaga sai a samu sai a samu matsala ko eh kamar da suke bada misali da Sulaimanu akwai kuma malaminsa Sulaimanu akwai kuma malaminsa Sulaimanu su uku ne haka zaka gansu a isnadi to shi ɗayan yana da sunansa Ibnu Ahmad Ibnu Ayyub At-Tabarani shi kuma malaminsa Ibnu Ahmad Al-Wasiti eh to malaminsa shi kuma shine Ibnu Ubaidillah Ad-Dimashqi wanda ya shahara da shurahabilu wanda bahaushe ke cewa sharhabilu shurahabilu yake shine daidai ba sharhabilu ba shurahabilu to duk akwai wannan in ma isladi ma misali kila ka samu rijalu kamar biyar ko bakwai duka sun zo a wannan tsari duka da yana da kyau ka ka sani kuma ka tantance wa man ittafa qasmu shaykhihi war rawi anhu eh haka in ma an samu ittifaki tsakanin rawi an gane wato da sunan shaihinsa da sunan ɗalibinsa an samu ittifaki amma shi sunan nasa ya bambanta da sunan malaminsa da sunan ɗalibinsa amma da sunan ɗalibinsa da sunan malaminsa iri ɗaya ne to shi ma ka sani aga bambanci ne da wancan duka iri ɗaya ne da ɗalibi da malaminsa da malamin malaminsa to wannan shi kuma ɗalibinsa sunansa ya saba masa amma ya ba faƙara na malaminsa to in ma an samu irin wannan duka a isnadi shi ma yana da kyau ka sani don shi ma kar a samu eh iskali da da rudu to wannan shine suna ba da misali kamar muslim ibnu ibrahim to wannan shine to Allah ya taimaka a'a shi abdu bin humaidin an gane muslim ya yi ruwaya gare shi ya yi ruwaya daga muslim bin ibrahim shi kuma muslim ibn al-hajjaji ya yi ruwaya gare shi kaga muslim ibn al-hajjaji shine shine ɗalibinsa kenan muslim ibn ibrahim shine malaminsa Mm, kaga malamin malamin muslim kenan saboda haka da shi muslim to in ka ƙetare malaminsa to malamin malaminsa sun yi muwafaka a suna ɗaya muslim ibnu ibrahim yawwa to wanda ya shiga tsakaninsu shine shi abdu bin humaidin din eh an gane ko yawwa wanda shi malamin muslim ne to littafin nan ba zai karo ba yau saboda abubuwan suna buƙatar sharhi da shi yasa ba zai ɗauki gudu ba to nan za mu kwana har zuwa wani sati sai mu tashi wa ma'rifatul asma'il mujarrada wal mufrada shi ma na buƙatar sharhi da bayani an gane ko? nan za mu kwana insha Allah wani satin Allah ya taimaka mun samu dama kammala shi to subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh